ثم سلامه صلاة تردينا وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أسقى بل من الناس أشجأ ويخدم للأهلين يقصف نعله ويقطع لهما وهو للثوب يرقع ثم سلامه صلاة تركينا إلى أشد حياء وهو يأتي لمن ضعى ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفه في غالب الوقت يشبع ثم سلامه سلام ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا وحين راجلا يتقلع كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أقواما والأصوات ترفع ثم سلامه صلاة ترسينا إلى الذكر والهب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله آه mun dawo kan karatun mu na diwani na a Maulana Shawul Islam Alhaji Ibrahim Inyasi Al-Kaulahi a Singali inda muke karantawa a cikin wannan wata na Ramadana yawan ashirin da uku ko hijiran maiki sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar mana cikin harafin harful aini harafin allikafa kenan to na'am
wa ahlamu khalqillahi adalu khalqihi minan nasi asha bal minan nasi ashja shehu yana ci gaba da gaya mana wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsara a zatin manzon Allah yadda yadda wato wato siffar annabi sallallahu alaihi wa sallama take ana fahimta aje mun karanto mun karanto ko to sai muka zo nan muka tsaya lokaci ya wana wato hali to ya ci gaba da cewa me wa ahlamu khalqillahi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafi wato haƙuri a cikin dukkanin halittar Allah
adalu khalqihi kuma shine mafi adalci bayan haƙuri sannan manzo Allah sallallahu alaihi shine mafi adalci ne a cikin halittar Allah
minan nasi asqa kaga ga haƙuri ga adalci ko sannan kuma shine fi kowa kyauta wannan dukkanin abubuwa guda uku za su bayu a ce wato za su bayu a ce ɗan adam duka Allah ya masa baiwa da wa'annan abubuwan guda uku me ya jawo tsoro ake ji ya zama yana da haƙuri ana fahimta tsoro ne adalcin ko ku a rashin ƙarfi ne kyautar sai ce maka ne bal minan nas asja'u to ya fi kowa ƙarfi kuma cin halittar Allah ya fi kuma kowa ƙarfi na'am wa yakhdimu lil ahlina
duk da wannan abin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana yin hidima ga ahalinsa matansa yakan yi mu'amala da su wato mu'amala irin ta mata da miji ba mu'amala wato irin yadda mu muke da matan mu ba ko kaka kaɗan samu ɗan wani mukami da bai taka kara ya karya ba ko a gwamnati ko a kasuwa ko wani ilimi da ka dinga kallon matarka ba kowa ba ce haka dinga frown cewa ai ba ta san da wata ke zaune ba mukamin da malaria ta fi karfin sa duk ka gama rikar sauro kwaya ɗayan ya zo cije ka ya tarwa tsaka sai a zo ana taya za a yi a ji kana wai mu za a yi haka to manzo Allah ba haka yake ba shi yana wato hidima wa matansa shi da jiya nake faɗa muku yakan wato sa hannunsa mai albarka a ƙasa wata ce take fafuta kawo wuta ta kama a gidan za a dafa abinci wuta ta ki kamawa annabi sa hannunsa mai albarka a ƙasa ya dinga hura wutar hayaƙi na fito yana shiga idan annabi ana fahimta an yi tanazzuli an dawo kan irin mukaminta shi yasa kaji nana shi take cewa lokacin da sanale ce mata da ya hau kan mambari ya kudu ba ba ɗaukar hankali na ka tashi daga nan kai nisa haƙe da mu ne nisa za ka yi sosai munan almajirai ne shi ne sau da haka ya ce aka zaka gaya wata cewa sai da na abiya kan mambar manzara sallama ya yi kudu ba ta ce a kira shi ba ka dabin da manzara sallama ya ce ba kada a hamun bari na bayana ya ce ya ba su gane ba bayan da nufin wannan itacen ba har a aure ku bayan bayana shi ne mun barin sai ta fashe da kuka ta ce wane ne zai zauna da annabi ya sha'awar wani mutum a duniya ka san mata suna da butulci ko to wannan matan annabi saboda mu'amalar da aka yi musu sun san an fi ƙarfin su yi ba wanda bata furta wannan kalmar ba tafi da irin ka za ka yi aure da baka samu abokin aure ba tafiyar irin ka za ka ci abinci da baka samu abokin cin abinci ba tafiyar irin ka za ka yi tafiya to duk duniya baka da abokin tafiya amma haka sai su koyi mamala irin taka ya fi ka sauƙin kai ya fi ka mukami a wajen Allah ya fi ka komai shi zai haskaka ka an gane amma kuma ka kalli mu'amala sai ga ya fi ka iyata na'am ya na alahu sannan manzon Allah sallama duk da wannan fa wato yayi rayuwa irin rayuwar da kowa zai iya zai koyi da annabi sarakuna annabin su ne haka sarakawa za ka rayu kaji yana ɗinke takalmin sa ya tsinke to da kai takalmin ka ya tsinke sai ka ce kai ne sarkin talakawa ko to ka ɗinke kai koyi da annabi dan mu aka haka na'am
wa yaqta'u lahaman sannan yana yanka wa matansa nama ta rike ya yanka ko shi ya rike ta yanka
wa hawalin thawbi yarqa'u sannan kuma yana yin mahu a cikin rigarsa da ta yage mai kifa kaga wani tanazuli manzara rigarsa tana yagewa me yasa kai talaka riga ka tayaje kaka ce yaya Allah baya sona to annabin sama riga sa tayaje ya dinke kai haka kai koyi da masoyin Allah ana gane shi yasa na ga muku cikin Bukhari kitabul hajj amina haka ya dafa bila yana cewa bila ya bude farjallansa manzalla yana cewa tasaddaku sahu sahu a ɗiba a zuba a ɗiba a zuba ana ga muku bisa ya a cikin wasu ɗariƙu akwai ɗariƙun da suke koyi da wannan a cikin tarbiyyarsu da suke yi sai ka yi bara don tumar masa nafsu sai sufanci nafsu ke tumar masa ba riƙa yake sata ba duk sufin da riga yana riƙa ba sufi ba ne kuma shi ɗariƙa ba ta masa amfani ba zuciyarka ake so ka turmuza ta kwata ka gane da ita da babu duk ɗaya ne shi kuma Allah wannan zuciya yake yake so shi sai ya ce maka illa man atallaha ne shi ne sirrin sufanci na'am ashaddu haya'an annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kunya ne
wa huwa yati liman da'a kuma yana amsa duk wanda ya gaice shi annabi yana zuwa ko mun kaskancin kan ka gaice shi zai je kuma ko mun riƙa in ka gaice shi zaki indi wato gayyatar ta zama daidai da abin da ake kai na'am
wa yaqdabu lil maula sannan annabi yana taɓa rai amma sai ka taɓa Allah eh ila al-haqq za ka ga fushin manzon Allah kamar yadda an taɓa annabi Allah baya bari to shi ma ka taɓa Allah sa ba zai baka ba Mhm.
ila al-haqq yarji'u amma ko yaushe annabi mai komawa ne zuwa ga ga ga gaskiya ko menene kan gaskiya da annabi za ka ya koma kan kan
wa lam yatawarra an halalin walau halal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyama wato ga halal in dai abinci ne na halal ko na menene to in an- in ka gaice shi wannan abin annabi ba zai kyamace wannan abin ba in dai na halal ne kuma ko da abin ya dadada walau hala ko da ya dadada an gane a kawo abinci irin na yan gayu ta ce a ba za a ci ba a a su ma yan gayen ai annabin annabinsu ne an gane a baka misali yanzu kamar a ce kawai sai a ce gwamnan Kano zai zarce ka ai kaga sai turo ce mala ba eh yau a gidanka za mu ci abincin dare ai har ce sai kai me dalili ka san zaka ci riba kuma sai ka burge shi sai kai masa abin da zaka burge shi to ka kaddara kai sahabi ne ka rayu da annabi sai annabi ce a gidanka zai ci abinci ya za'i an gane shi yasa kullun na ga muku ba za a kama kafa sahabi ba shi da ya sha kwana ne gidan annabi da shi da ya zo sallah za ga annabi na da ya zo kaga ga manzon Allah na to ya kura kowa da kuma duk abin da kake fafutuka kowa ya yi kai lokacin ka je gun ana ganewa ba wani karfin ka ko menene kai in hadu aka shiga cikin shekara dubu za ka yi abin da kake nema Allah ya ma ya dan bude maka wata kofa ku yi mamala kai da ma'aikin Allah ko wali waye kai ba gwargwadon datarka data ake kira abin account ɗinka yanayin yadda hasken annabi yake a- a a cikin sirrinka ko a cikin ruhinka ko a cikin zuciyarka ko a cikin mu'amalarka ko koyi da shi a cikin gaɓoɓinka Allah wani abin yake kallo shine ran ɗinka a wajen Allah ko ko mutum ka ya ce wannan gausi ne ka ɗauka ta kudu lafiya yake zama ko haka kake tunani ai ai ba siyasa ba ce wannan gausiyar khalifancin annabi ne wai kai ne a yau ka fi kowa alaka da annabi kawai shi kenan ka fi kusa da, da, da annabi da wani zai zai ɗara ka shi ne halitta kuna gane dai ta
wa lam tulfihi fi galibil waqti yashfa'u annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka taɓa samun annabi yana mai cika cikinsa a ce ya samu abinci a cika cikinsa baya yi duk da wannan abin da muka lissafa na tsofin annabi ba cin abinci ake a cika ciki ba ka san cin- cin abincin ga- gaba ɗayan sama da da wasu ɗan yatsu ake yin su guda uku haka ake caccafa su a ci kawai an an an an an gamsu Mhm.
wa yarkabu ahyanan jawadan wani lokacin zaka sama na sallallahu alaihi ya hau garman doki kamar da sai ga wani kan jif irin manya manyan jifa jifan nan to jawadan
wa marratan wani lokacin fa himaran sai ka ganshi akan jaki sai ya gama da kan kike kuna da kan mashina duk koyi da annabi ne wani lokacin fa hinan rajulan wani yataqallabu lokacin sai ganshi yana ciccira tafiyar nan ta sami albarka a ƙasa ma ba jakin ba dokin a ƙasa ake tafi kaga duk da kai amfanin ilimi ko me ka na koyi da annabi kawai yanzu kaga an ce maka ya hau ingarman doki to in jib Allah ya baka ka ji alaka koyi kake da annabi ya taba hawa ingarman doki dan a lokacin dokunan su ne jafa-jafan lokacin wani lokacin kuma sai ya kawo kawai ita haka irin su ne jaki din nan lokacin kuma ba hau dokin ba ba hau jakin ba a kafa ake tafi wannan shubaran ne fa yake faɗa ina yau mai ta muku ko ce shubaran ne yake wannan magana raka wanda yake riko da shubaran wannan abin ya kamata ya dinga koya ba shirgi ba
kazalika fil malbusi haka na a cikin abin a cikin abin sawa kazalika fil fil shi ma hakan ne wani lokacin a sa rikikkiya rigar wani lokacin a sa madakaiciya lokacin a sa daga ga cewa dinkin ta dinke ta ma yake amma abin da zai burge ka wato kayan ma yake wasan dauda ba taɓa rawaita an an wanke kayan annabi ba ai kura ba ta zama jikinsa ya sa kaga lokacin hijira da suka shiga tare da wannan kwanakin da suke sana tafi da suka shigo cikin wato madina sai mutane madina suka ɗaya suna kallo abubakar ne annabi ko ko annabi ne annabi ga dai wani saurayi kuma wannan tsohon yana takarar ɗan ka ji tsoho wa abubakar ne tsoho kuma annabi ya girme shi amma shi kamar yanzu ya fito daga wanka gashin sa baki sai da cewa ka ji ya furfure ko ba ne bane isa je na ga muku masu bin kokkofi sun bin kokkofi sun gane manzo Allah sallama wato furfurar sa gaba ɗaya ta jikinsa duka kwaya goma sha sha bakwai ce dukan ta idan zama ado don haka kaga an fito wannan saharar ka san ba wannan hanyar da ake bi suka ba kamar ai ta bayan gari aka bi da suka fita da ta nan wajen jidda aka yi tukunna saboda a bada kafa sai da aka nufi jidda sosai sannan aka dawo sai aka yanka ta nan aka bi hanyar nan sai aka tafi madina a nan hanyar nan ne hanyar garin su ummu muhabbad ta nan ai ba wacce hanya aka bi ba ta nan suka bi suka zagaya ka duba wahalar da aka sha kwana da kwanakin nan amma da shiga madina kamar yanzu ya fito daga wanka a to kayan Allah ne ai kuma komai da kishi yake ba ita karta kuran ta sauka ta gaiso sai ta sauka na'am
wadibu fa'ihun amma duk da wannan wato a kayan da ake sawa ko ya shi turare mai tashin kanshi ne a cikin manzon Allah
ijalisu aqwaman wato yana zama da jama'arsa wala suwatu turfa'u wato zaka je murya tana dan tashi sama sama sabai tana ta hira haka yawa na kaza kaza kasa kasa sallallahu alaihi wasallam wani ka tambaye mana kaza mana eh murya ce ba dagawa ai ka san ka daga murya a gaban sa ka saba Allah ko kai na Abubakar ko kai na bakar ka san karshen imani kenan don ka daga murya a gaban sa Allah ce na yi watsi da imanin naka ka san a gaban wanda kake kana gaban majalisar kole ne
ويمزه أحيانا يولف مرة وما هاب ملكا قد فالشأن أرفأ وما حجر المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع وأكرمه المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفأ عليه صلاة الله ما زر شارق وغنت حمامات على الغصن تسجأ
ثم سلامه صلاة تكشنا لا تجلل وما رد طيم الدار عن صحة الذي يزخرف أمداحا ويشدو ويسجأ وآل وأصحاب مدى قول شيء أبرق بدا نحو المرابئ يلمأ
بالله ثم سلامه صلاة تكشنا لا تجلل na'am
ويمزه أحيانا يولف مرة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin yakan yi barkwanci da sabansa ma akan yi abu wanda zai bada kamar ruwan nishaɗi ka san bara make kuma dan ba a'a ai an iya zama da kowa Eh, ai ai an iya zama da kowa sallallahu alaihi wasallam wa yamzahu ahyana Eh, يولف مرة kuma wato wani lokacin yakan wato tara su gaba ɗayan su wani lo- lokacin a zauna Mhm.
وما هاب ملكا أصل annabi annabi bai taɓa tsoron wani mai mulki ba ka san mutane wato an in an ce wato lamarin annabi wato mutane ba sa ganewa bara baka misali yanzu misali mi- ya- me za a baka ka ajiye musulunci tambaya nake babu ko ka tuno yanzu wani wa'azi za a yi ma wai ka ajiye musulunci ka- ka kama wani addini to aka yi rusa same su da addini manzan Allah ba suna kan addinan su duk duniya ba musulmi duk duniya ba a lokacin akwai irin su American na na lokacin irin su sarkin kisra fa- Rome da shorin dukkan sana shi kaɗai ne musulmi sannan to ka kalli kamar yanzu yadda kake ba za a raba ka da musulunci ba to su ma lokacin ba za ba za a raba su da da addinin ba to kuma yazo ya ta kasar tuka wannan labarin ku na mutum ne a ka san da akwai wani- wani abu daga Allah wannan gaskiya ba gwana wannan misalin na ba yawa to shine yanzu a ce kawai ana muna da wannan nan kawai wala ba ya zo ce- sai ka zo ka ce mana ai ka zo da wani sabon addini ka tuno kafin ka yaki ɗan kan batala kawai sallama maka ina gaya muku misali ba kuɗi ɗan adam ai ƙarshen misalinsa kuɗi ko da za ka ce wa ɗan adam ka ba shi duk kuɗin duniya ya ɗauki imaninsa ya baka wala ba zai baka ba duk kuɗin duniya ba wala ka bala ga kuɗin duniya gaba ɗaya ban imaninka an yana ba zai yi ba ko to shi ne to sai ka gane wahalar da da aka sha ana na kudin gane wahalar da aka wahalar da sa bai da maiki saka sha kan dawo da da, da, da mutane di- di- daidai saboda haka shi Ibrahim yake cewa annabi bai taɓa tsoron wani mai mulki ba Faɗu da ɗai me yasa فالشأن أرفأ lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ai arfa wuf shine mafi daukaka ga mulkin ka shi kisara a lokacin ai ba ka masa ran da ake ciki da da, da maikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ana karagan mulki kawai ga fada ma mai a fada masa mari ba sai da kamban mulkin kisara ya faɗi kuma ka wawa ya ba mai marin ya kira masu bincike bincikensu na- na- na lokacin ƴan ramlin lokacin masu sakainin suka yi mai sakainin da ya sa kambin na ya faɗi ko baka san sakainin ba bayan da masu kana ce mata ka tana da ciki ko ka gani to irin kayan ɗin su ma su suka gano aka ce masa wani sa kambinka ya faɗi an yi yau ɗin nan an yi ciki da shugaban duniya da lahira yasa a nuna ma kaiwa kowa bane ƙarfinka ya ƙare haka duk wani abu da yake rikakke wata wuta da suke hurawa wani waye wata katanga da suke wani bulo ya kai tsayin ka duk bulo daya fadin sa ya kai waye ta- ta dare kawai an nuna musu ƙarya kuke yi. shugaban wa qul ja'al haqu wa zahaq al batil innal batila kana zahuqa eh ga me wajen nan ya zo mai tabar ma ka nade sallallahu alaihi wasallama na'am وما حكر المسكين sannan manzo Allah baya wulakanta miskini
يدعو جميعهم yana tattara su gabaki ɗayan su
وبالله مولى الخلق فالخلق يجمع wato zal khalq wabillahi maula al khaliqi zal khalqa me يجمع yana tara dukkanin waɗannan da muskinan da waɗanda ba ba ba muskinan ba billahi zuwa ga Allah maula al khaliqi majibincin lamarin halitta
وأكرمه المولى Allah subhanahu wa ta'ala shi ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wannan abin da kaji Allah zafa ba ma
أجل كرامته mafi wa- wato girman wato karamci
وخصصه kuma Allah shi yake manyan fa'ul halka wanda yake amfanar hal- wanda yake amfanar da da da halitta wa kenan Allah mana wa kasafahu yake banci Annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama da wannan kususiyar
عليه صلاة الله shehu yace salatin Allah wato ya tabbata ga manzon Allah
ما ذر شارق matukar mai hudowa tauraro ko rana ko wata ta hudo to Allah ya yi wa Annabi wannan salatin
وغنت حمامات ko kuma kurciya ta hau kan bishiya ta yi yan murya ka san bishiya kurciya ko tattabara wayannan nau'in suna cikin nau'in tsuntsaye wanda suke ma'abota soyayya da sun hau kan reshe suna zama za su fara rangada waka ne to in dai sun hau kan wannan reshen sun yi wannan murya to Allah ya yi wa annabi wannan salatin
على الحسن تفجأ shine وما رد وما رد ديم الدهر matakar an zuyar da zalunci
عن ساحة الذي ga farfajiyar wanda يزخرف أمداحا wato yake kawata yabo ويشدو ya randama waka ويفجأ kuma ya saki a cikin waƙar tasa.
وآل Allah a cikin wannan sa ta kasa da alayen manzon Allah da وأصحاب sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam مدى قول شيك matukar fadin mai waka ya ce عبرق بدا نحو المرابع shin wai wal ya ce ce ta bayyana take walƙatawa in dai har mai bege ya faɗo nan to Allah ka annabi wannan wannan zalunci
نعم حرف الغين خليلي يعرس عند قهوة رابقي تبيت تراعي النجم من كل بازقي وسر يومه فإن تبل لك قبة دوين السماء تزري بنور البوازق Internet live ثم تلهو ثلاثا تغينا إلى تقلبي تصلي على خير الأنام محمد فيلقى عليك الحق من كل دامج لتنزل عن الأكوار وامش تكرما ومرق خدينا في الربوع وبالغ live ثم تلهو ثلاثا تغينا إلى تقلبي وعرض على بيري أريش ورومة فتشفي جليل النفس من كل سائق وشم صخرة ملساء في جنب همزة فتكسى إذا ما زئتها كل سابق Internet live ثم تلهو ثلاثا تغينا إلى تقلبي ترى حرم الهادي الأمين ونوره يريك رياض الخلد في عين فارق ترى مرقد الماح الضلال وحوله وزيراه من تحت الدروع السوابق Internet live ثم تلهو ثلاثا تغينا إلى تقلبي عليه صلاة الله ثم سلامه بها أحتمي من كل باق وما بقي مع الآل والأصحاب ما قال شيق خليلي يعرس عند قهوة رابقي Internet live ثم تلهو ثلاثا تغينا إلى تقلبي baki maka yi ne ba ni na sa sa suka ku ba ba zuwa na Yawwa, baki ne majalisar sha'irai ce ta- suka jarce mu yau ta suke ta daddalle muku ido ba ruwa na wallahi a kun gafta ɗaya ce ganin ni ni ta kallo ga sana a kuwa ya zara ido yake ne to ba ruwa na ni majalisar sha'irai su suka kama na ziyara yau a kar- a karkashin jagorancin a shi Abdullahi Gano shine mataimakin shugaba gaba daya shugabanta shine malam Muhammad Nako Hafiz to kuma kamar bayana na wata nan sai ana ta turuwa kamar yana yana Madina alhamdulillah Allah ya karbi ziyara mu ma Allah ya hukunta mana muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi kafin mu gama karatu mun mun- mun- muna muku barka da zuwa in mun gama karatu kuma za ku yi mana abin da za ku yi mana eh insha Allah alhamdulillah dama ina da mukami a cikin kungiyar ni ma ana ta sa mutane suna mutane baka da shan ruwa ni ban ganni ba ina ta cin kunu na ce to dama dai na haƙura Allah ya saka ga dai na'am harful gain eh harafin wato jan baki ko na'am khalili an rizqin da qahwati rabigi wato shehu ne zai koya maka wato zuwa gaban annabi ka zan ba haka kawai da an biya maka jirgi kawai zaka tafi ba da yawa ka je madina ka dawo haka shi yasa nake faɗa wa duk wani wanda yake da shehi in zaka je madina Allah ya lamunce maka zaka je aikin maka ko zaka je umara ka zo ka samu shehinka ka gaya masa zan je ya ce ka je da izini na ka tafi da izini na in ka je kallon da ake wa shehin naka a wajen sai a- sai Allah ya ma izzil abdi izzu maliki kuma zai gaya ma kakai kaza kakai kaza kakai kaza kaga ina inkarin masu zuwa jikin rauda na su- suna wannan sarfi din ni ba zan yi ba kuma duk wanda na isar shirin ta masa kake in dai hoton madina ce ya fi miliyan a cikin a duniya gashi nan ko waya ka ta dauka ko waya ka kar ta dauka su ma dauka suke suna turo mana suka suke aiki a wajen amma ka je kana salfi kana abu ka kaddara ka kaddara ka taɓa jingina a jikin mahaifin da ka yi salfi da shi duk abin da ya koru ka yi da mahaifiyarka ko da mahaifinka ko da sirikinka ko da wani mahaifin da ke jin kunya ko shehinka ko in ka tattara su duka ƙurar da annabi ya taka ta tashi ta fi su yaya za ka je wajen kuma abin da ba kai a garin ku ba ka je kana yi ko kana tunanin kai ma a wajen ka manzo Allah ya- baya nan ya mutu ana gane kuwa don ka je wajen taka tsantsan ake ba shiga kawai ake haka kawai ka je ka ta abu ba da yawa da yawa na taɓa shi yara zumi wannan tambayar na ce za ka ga mutum da soyayya a nan kamar ta kashe shi wani ma cewa yake in ya je madina ba lallai ya ya iya dawa ba amma da ka je sai ga an- an sai ka ga abun kamar babu ma da Allah ba a ji na ce shi me ke faruwa ya ce Allah ne ke san mu shi yasa yake ɗauki abin sai mun baro sai a sa mana abin idan ba haka ba mayan ƙarfe ne da ƙarfe me zai faru wuta ce aka sa mata ah, aka sa fetur a jikin katifa yanzu me take nema a shana to da ka zaka zaka aka ji kunna shanar wa aka ce maka to shine da yawa ba su dawo ba Yawwa. amma da kaji sai kashe abin wannan masu abin na tambaya shara zumi da yake tambaya yawa sai ka kamar to me yasa a garin ku kafi kuma da ka bar wa- madina kana ba maka sai ka ji hayane ta dawo ta soyayyar to shine to soyayya ka ai control ɗinka ake yi ba kai kake control ɗin kanka da- da kanka ba kuma soyayya soyayya ce Allah yake maka yanzu za a gaya maka abinda in ka je me za ka yi sai ce khaliliya ya kuba da ɗaya guda biyu abokaina kenan da ruhi da zuciya Aha. Arif ya ce ku yi ririmi, ma'ana ku kwanta ku huta shine rurumi. Tafiyar da ake yin ta ta cikin dare, ana ganewa? Idan kai tafiya cikin dare, za ka kwanta ka huta kafin gare waye ko? To wannan shine a kwanta ka kwanta ka huta. Aha.
inda qahwati rabigi Wato a wajen da ake kiransa kahawata rabigi, shi wani masauki ne kamar masaukin mu na na nan Afirka da a nan muke ɗaukar a sunan abin miƙati yanzu amma wajen ruwa ya cinye gun ba gun yanzu ruwa ya cinye wajen Eh, rabiga sun- su- sunan wajen to da a nan muke ɗaukar in za mu je madina daga nan hanyar mu ce to in ka aka zo wajen mat- majoratin matafiya wanda za su je madina a nan suke tsayawa to sai shi ya ce to ku ba da ɗaya na ku zauna ku zauna a wannan tashar ku huta a wajen da ke kiransa ƙahawata rabiga Mhm.
tabitu tura'in najma ku kwana kuna masu kiwon taurari min kulli bazigi daga dukkanin wani tauraro ta zai kullo ka san ka kwanta ka- kana jiran ka kaje wajen zaka yi bacci ne to zaka ta kallon sama ne ina to kai kiwon ta- ta- taurari ina so ku dinga gane ni ba ana gane ya ko
wa siryawmahu in gari ya waye sai kai tafiya a wannan wurin naka
fa in tabillaka qubbatu a wata koriyar kubba ta bayyana gare ka ka san ka san a koriyar ku- kubba ce akan sauran ɗakin na na Aisha take wannan wan- wannan koriyar kubbar kan sauran ɗakin ta ne yayi kada kake zagin ta kan sauran ɗakin ta ne duk isar mai isa bai sai cire shi daga gun daga ɗakin nana Aisha ya kai shi wani guba ko da gwamnatin Saudiya ce ba ta isa ba wannan Allah bai je da da ita ba Allah zai bamu zai bar wannan sirrin a ciki a kwance ana gane ya kuwa sai zaka nisan da zaka yi faɗa kan leƙa ka leƙa da zaka yi faɗa akwai wanda in ka jefa kalma a kansa ina ga muku kullum in kalmar ka mummuna ta dara a kansa ka jaza wa ƴaƴanka wallahi baka isa ƴaƴanka zama mutanen kir- kirki ba in an inda ka ji mutum ya shafi annabi faɗi magana mai kyau a kansa ka fa- faɗi magana mai kyau a kansa saboda magana ba za ta tsaya a kansa ba yanzu abubuwan da suke jingina wa uwar muminai a cikin ayoyi ɓaya goma sha shida da Allah ya wa- ya wanke ta ciki akwai wata aya da take ɗagan hankali kasan ayar alhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati mana mummuna ko miyagu abokan zuwa Allah ne take faɗa dan ya wanke na na Aisha yanzu ka ɗauko cewa it- ita mummuna ce kuma a cikin ayoyin fa da suka wanke ta ko da take cewa azzani la yankihu illa zaniyata a cikin ayoyin da suka wanke ta akwai ayar da suke cewa azzani la yankihu illa zaniyata ya za ka ke da wannan kaga karshe sai ka kafirta ma kai baka sani ba kada je ko ta kalma kanta ka zama kafiri wanda duk kaji an ce ya rabu annabi ko jakin manzan Allah ne ka ci- ka ce radiyallahu anhu jakin ya fi kowane jaki ka ya fi ma wasu ya fi ma wasu wannan jakin ya fi ma wasu masu sallar Ha? to wanda yake ganin annabi irinsa ne da wannan jakin shi kuma da sanda mai gidansa ya yau fati rijiya ya fada waye shehi tsakanin wannan da yake ganin annabi ko gane ba fa shi wannan jakin shehu jaki da mai gidansa ya yi fati ya ga ba wanda ya kamata ya ƙara hawa bayansa kawai zai samu rijiya ya faɗa sai kuma kana gana annabi irin ka ne ga shi ka tara abu haka da karanta hadisi kana ta kai ƙalin lawa ƙalin rasulullahi kai da jakin ta ma ya shi ne a shi ne shehu jaki dole na'am
fa in tabillaka qubbatun wayna sama ina gaya muku a kiyaye wallahi akwai haɗari ba mai ganganci kamar baka fata kana fama da wa- wayannan shugabannin na Najeriya sun hana ka cin komai kana ta kukawa ka ci fara da mai duk arzikin ka sun kwashi saboda lalacewa mu wani ɗan majalisa ne ya zo yana laban buhun buhun kowane kowane mutum ɗaya an- ana bashi ana bashi buhun buhun shinkafa a wani mutum kirki ne Allah saka masa dalili don wani sabi ba to amma wanda ya bata min rai ana wallahi sai ka zarce to ana samu kuɗin ko me yake sira ba kuɗin ku bane amma mutumin kirki ne ba ina ga muku dan ya burge ni dan ban ga wani majalisa ya abin da ya ba kuma kamar yadda suke irin mukamin nasa su ma irin nasu ne irin akwai yan majalisar da yawa irin da yake suke da irin mukamin nasa sai da ce ya dan bambanta shi ne, yana yana dan kan wani dan kwamiti mai dan gwabi gwabi amma dai mutumin kirki ne amma abin da ya bata mu yana wallahi sai kai ya gane cewa mutanen mu mun tashi daga aiki in dai har mutum zai zai rubuta shinkafa kace sai yayi to a- a- akwai akwai gyara na'am
wainas sama tuzri bi nuril bawazi wato ita wannan ƙubar tana tana ɗan sama kaɗan haka
tuzri wannan wato haskenta yana wulaƙantarwa bi nuril bawazi daga dukkanin hasken wani tauraro wanda yake yake mai mai bullowa
tusalli ala khairil anami muhammadin in ta bayyana gare ka kakai komai tusalli ala khairil anami kayi salati ga fiyayyen halittar Allah wane ne muhammadin annabi Muhammadu kenan
fayulqa alayka alhaqqu kana yin wannan sal- salatin tukucin da za a maka za a jeho ma gaskiya a cikin ranka ne min kulli dami daga dukkanin mai raɗaɗa ne komai Yawwa. za a tarwatsa komai kowane hijabi za a rusa ma shi ga ka ga mahaifin Allah ga ka ga aljannar Allah ko rantsuwa kai kace ka bugo ya kace ina aljanna wallahi ba ka fara
litanzil anil akwari shi zai ce ka- ka sauka gabarin suraga
wamshi takarruma ka san suraga ka sauka daga ka abin hawarka wa mushi takarruman kai tafiya a ƙasa da girmamawa ga annabi ka sauka da kan kan wani mukami ba abin hawa ba mukamin ka da kake kai in kai ciyaman da kai da kace gani ciyaman din dala ne to wajen wa ka zo kenan in kai aran mana kace ga aran ma ya zo kaiwa ka faɗi sunan ka gaya wane ne wane ne ya zo ya ya ya rasulullahi na ga muku sani na na na faɗa muku mutumin nan na kasa manta da wannan mutumin ziyara na je yana yi sai da muka fito nake nake tam- nake tambayar sa yace shehin sa ne ya ga maza tun da inda zaka zo wala sai ga annabi mu mukamin ka shi rububi yake tara tajiri ne ba amma da ga saboda ya- ya- ya tarmuza naf- nafsinsa ya ce rasulullahi ya ya- ya sunan mutum nan ya manta yace wane ne mai sai da ko wai kan ma ya ji kansa kwata kwata wai ko yake tsira karka da kace ni ne shak ala ramma hadi shashasha kana shak an je wajen ba mu kabi a wajen ko ni ne dakta dakta kabbalai kana wajen mai garin jibrilu kana wani wani wani wani ko abc da ka ka je mukamin saboda ka ka sauka da kan suradanka duk mukamin ka kaji ka tafi zallan ka shine ka tafi takarru wa mushi takarruman ka tafi asa dan ta ga muku shoman tijani baya taka madina da takalmi dan usmanu dan girmamawa wani ce masa ya shi me yasa baka takawa yace so nake in dace kawata ta taka wani waje inda annabi ya dan taba taka gun a ce kawata ta taka Hmm. Mhm.
wa marrik khudaidan ka ka turmuza kun dukukinka eh ma'ana ka ka kaskantar da kanka kai ba kowa bane fil rubu'i a cikin wannan gidan wanda yake mai albarka wa baligi kuma kai sama tuka wajen wajen kaskantar da kan naka
wa arrid ala birai arishin wa rumatin wa arrid ka daure abin ha- hawan ka kai alabirai a bisa rijiyoyi guda biyu
arishin arisin dai na'am biro arisin na'am arisin ne ba arishin bane wa rumatin da da rumatin ko yan ne ina ji kwana kwana ta biro arishin biro arisin ne da biro ruwati rijiyoyi ne guda biyu ne don manzan Allah ya yi ta'ammali da su akwai rijiyoyin da aka kiyaye wanda manzan Allah sallama ya yi ta'ammali da su guda bakwai ne wanda manzan Allah ya yi kowanne wata ya ɗibi ruwanta ya yi kaza duka da guda guda bakwai ne wannan rumacin din da arisin din nan suna ciki
فتشفي قليلا النفس sai a shayar da kai a tufa wato ishirawa kare
من كل سائل daga dukkanin ruwa wanda yake da dada ruwan imani kenan
وشم صخرة ملساء wato kashashsheki wato fa wadda take mai santsi
في جنب حمزة wato a- a uhudu kenan Eh, kar ka ki zuwa uhudu ka je sai da na hanzar hasan
فتقسى إذا ما جئتها كل سابق matu kusa sai a tufatar da kai me كل سابق wato dukkanin tufa wadda take cikakkiya إذا ما جئتها libasu taqwa kenan fa zalika khair ba riga za a baka ba ka ɗauka ta lafiya rawa kanka ne a abin a ruhi ne ko ka ɗauka jallabiya ke raba wajen a'a yawa libasu takawa ce
ترى حرم الهادي الأمين ونوره za ka ga a nan ne za ka ga haramin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake amintaccen Allah
ونوره har can da yake wannan wajen يريك رياض الخلد ya nuna maka aljanna dawama في عين فارس amma sai idan ka yana gani amma hajubi ne kai ka ce ka abi ko ba ka sa ka wanda wanda suke ta ka aje ba ko ba ka taɓa jin fatawar ba ka aje wai kakkaje da niyyar gaisawa wa da annabi me yasa annabi bai ce aje ba sai da je ziyarar masallaci ka ji karatu wannan karatun yana da haɗari da yawa ka je madina a ranka ba ka je wajen annabi ka je ba wai masallaci ka je ziyara wallahi wannan masallacin da yake madina banda annabi ba shi da bambanci da masallacin goku Allah annabin ne ba shi daraja ba dan manzon Allah ba sai yake da masallacin unguwarmu nan nan nan da muke sallah annabi ne ba shi daraja na'am
ترى مرقد الماهي الدلالي a nan ne za ka ga ma- mashigidin annabi sallallahu alaihi wa sallama mashi talali wanda ke mai shafi bata وحوله wato a gefensa وزيراه za ka ga waziransa guda biyu sai zana bakar da sai zana umaru من تحت الدروع الثوابي wanda suke a ƙarƙashin silke wanda ke cikakke suna ƙarƙashin tufa ta hasken manzan Allah ta cikakkiya
عليه صلاة الله ثم salamun سلامه Allah da gaisuwar Allah tabbatar ga manzan Allah بها أهتمي من كل باج وماضي da albarkacin wannan salatin sallal- ah, da albarkacin wannan sal- sal- salatin ne a hatami wato zan tsaro
من min kulli bagin daga dukkanin azalimi وماضي
da kuma mai- mai zama bana nan ya zage ni da albarkacin wannan salatin zan tsaro da dukkanin azalimi kuma da dukkanin wanda bana nan zai zauna ya zage ni Zai- zai fi nama na na'am مع الآل Allah a cikin salatin kasa da Allah ya manzon Allah da والأصحاب sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ما قال سيق matukar mai bege ya ce خليليا ya kuba da ɗaya na الريف ku huta عند قهوة a wajen da kike الآل rasa kahota rabi
حرف الفاء na'am رفعني شرور الجن والإنس من نفى دجى البغي والأسواء بالنور مصطفى كفاني مكر الماكرين وكيدهم كفى الضر والبأساء عني والجفا ليس أفلل ثم ظلموا فلا تمتلك الله لا تجلسوا فيه وألزمني ذكر الحبيب ومدحه عليه صلاة الله ما شارق خفا عليه صلاة الله كالقطر والحصى وكالرمل والأوراق ما دام مقتفى أفلل ثم ظلموا فلا تمتلك الله لا تجلسوا عليه صلاة الله كالقطر والحصى وكالرمل والأوراق ما دام مقتفى وكالقدر والمقدار بطنا وظاهرا مدى الدهر يا من قاد لي كل ما اصطفى ليس لك الله ثم ظلموا لا تدرك الله لا تغلل بي وكالقدر والمقدار بطنا وظاهرا مدى الدهر يا من قاد لي كل ما اصطفى محمد عبد الله سيد خلقه وسلم عليه وارحمن وشرفا
لا ثم ظلموا لا تدرك الله لا تغلل بي نعم حرف الفاء حرف فاء فاني شرور الجن والإنس من نفى آه.
جز البغي والأسواء بالنور مصطفى shine shi yace man nafa dujal bagai wanda ya kore mun duhun zalunci wal aswa da munanan wato abubuwa bin nuri da haske na al mustafa na annabi sallallahu alaihi wa sallama to kafani shurur al janni wal insi shine ya tsare ni daga sharrin mutum da aljan Mhm.
فاني مكر الماكرين وكيدهم Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare min makircin masu makirci, wa kai dahum da ƙulle-ƙulle masu ƙulle-ƙulle,
كفى الضر kamar yadda ya ishe min cuta da والبأساء tsanani النية والجفاء a ne gaba ne na, wal jafa da kuma wanda zai min jafa'i. Duka Allah ya tsare ni. Eh, ka san wato in Allah ya ga da bawa, duk sanda za ka rusa shi gina ka kake yi. Ana ganewa kuwa? shi yasa in kana da wayo kullum kar ka nemi yardar bayan Allah nemi yardar Allah duk sanda ka nemi yardar Allah wato ka fi ƙarfin maƙiyinka sai za ka ji bahaushe yake cewa hassada ga mai rabo haki ce ana ganewa kuwa to duk sanda Allah ya ji da kai ga yawa kowa ya ga yawa mai gadinka da kowa da komai je ka zauna ba sai ka ba sai kai gadi na ba yau Allah ne da yake gadi na balle balle wanda yawa annabi irin wannan rukun yanzu misali ta yaya zaka cire shubaran da zaka yaga shubaran ka cire shi daga cikin annabi kai me kai ake maka shaida kai wasu annabi ne tambaya nake yi kowa ya kai me kai ake ma shaida kai masu yin annabi ne ko ko kai wa kanka shaida ko ko suna suke ma shaida to duk uku idan kai kai wa kanka shaida ya yi wa kanka shaida shi masu yin annabi ne idan wasu ne suke maka shaida shi duniya ta kai shi masu yin annabi ne idan wasu ne sai kai da wata kyakkyawar alaka da annabi masu alaƙa da annabi irin na garin ku wanda kayan da iyayenka ne ko malamanka ne ko shehunanka ne duk suka ce mawa suka ce kafi mu to ya ya gashi daga cikin annabi duk irin shaida da kake da ita yana da irin wani shaida miliyan ana gane kuwa me ya maka shaida dan gwata mai kuɗi ne dole na ka gane haka a matsayinka na kai ba dan kasuwa ba ka gane dan gwata mai kuɗi ne amma kamar su annabi a matsayinka na su annabi ga ka ka- ka gane wannan mutum annabi ne anya ka kai mutum annabi ne bai ban mutum tsakanin mace da namiji ne za ta yau ga wani mutum bai gane wannan mace bace ya sunansa kuwa ko ya sunanta bai ta canza ba gane ba akwai abubuwa da yawa wanda iya sallama ta kawai salamu alaikum ka san mata ciyayi misali fa nake maka ba shi sa aka hana su cewa su subhan Allah ba i- i- idan ana sallah su yi tafi saboda me ya tafi aka yi rafanwa wani abu ne daban to yau su ɗari suna da zana subhanallah ya za a yi kuma yanzu to kaga wannan nan ita mata ciyayi to ka ka sa- ka gane mata ciyayi ma ka sa gane wannan masoyin annabi ne anya lafiyar da kalau an gane kuwa yau kwanan mu nawa mana azumin nan eh tun da muka fara azumin nan ba mu karanta wani littafi wani littafin muke karantawa kuma annabi ke ta gaya mana ga yadda annabi yake a can ga yadda annabi yake a nan ga yadda annabi ko haka ne ko haka ne duka wannan da ƙarya ce kai ne mai gaskiya in wani ya dace shi dan fara ne ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi ya zagi ya ci mutuncin shara ya ci mutuncin komai da sunan fara ko haka ne mu ɗan fara ne haka muke mu ɗan fara ne haka muke yi shi wancan magudancin su ne na dangin su bai bar su bai bacci ba yanzu shi sai yake wannan abin da magudancin sa ya bar shi zai sallah domin annabi zuwa ya ya kori magudanci ya tabbatar da tauhidi ya kawo sallah dan Allah kuna ganewa to sai ka dauko wancan abin da an gama da shi tuntuni ka dawo da shi ka ce wannan shine ai addini anya wannan magudancin aljanna sun baka kuwa to shi ya ka kalla ka yaushe bara yin hukunci ka kalli dan boko haram kaiwa addinin musulunci musulunci ka kalli dan boko haram kaiwa musulmi hukunci da dan boko haram ko sunanka mai hankali sunanka mai adalci sunanka wanda iyaye suka haife ka haihuwar halak a duba dai in ka ga almajiran shubarai na hakika aka ce wannan almajiran shubarai tare mutum goma sai ka samu a cikin akwai mutum biyar sun hada ta alkur'ani kai kuma rake zagin shi bara dan ko izubi baka da cewa tawar izubi ya ce zo ka biya ta baka isa ba da su da ƴaƴan su da jikokin su sun hada ta alkur'ani kuma suna zama su bada karatun ilimi kuma baka taba ganin an wuce ka wuce kobin su ba a sallah ba kuma suna karanta ba da kasan sun iya bai suke yi suna lalibe ba a'a ka san wannan gwanin alkurani ne yana karanta kai ka sani ko ba kike majinin shubaran ne kai ko ba ka rasa ismu ne dai kikkiawa ba kuma kana zagin shubaran to yana za saka kuwa kana wai kallon dan hakika dan iska fasiki fajiri kana shubaran hukunci da ki a duba dai kowa ya gane ina da shi in ka mutu ba gidanka za binne ka lahira za za kai ka kuma ba za ka tambaye ko ba za ka tambaye ka abinda ka zo kai a duniya ne shine karatun da muka kai a cikin wannan wata na
wa alzamani zikr alhabibi wa madhahu saboda haka bayan an raba ni da wannan abin sai kuma aka raza sai annabi annabi ne ya mullamani wasifa ce ta yawa yawa za ci shugaban ana neman sa security a a gwamnati a a waye yace kai annabi ya ga mu lafiya da zan rayu lafiya da zan mutu duk wannan abin da kuke gani annabi ya kai lafiya da zan rayu lafiya ta ko ar daga hankalin sa me faru lafiya da dan ya rayu lafiya da ya mutu kai ma annabi ya ga maka inda kai na annabi ne sai mu ce kai ka a dashi ana gane kuwa karama ce ya ce annabi ya gayan lafiya da zan rayu lafiya da zan mutu kuma haka ya faru to kai ma na annabi na annabi ya gaya ma haka ka san me zai fara kanka gobe wallahi yanzu zamanin social media har zo ka gashi nan kai sata kana wallahi sharra kai mu kace saboda haka abinda annabi ya zanta mu bayan ya mu wannan ramanar yace kai ta ambato na kana yabo na wa alzamani zikral habibi wa madahu ka abada da kai ne kenan alayhi salatu lillahi take salatin Allah tabbata ga annabi Muhammadu ma shariqun khafa matakar ne kullowa ya kullu Allah ta annabi salati
alayhi salatu lillahi salatin Allah tabbata ga annabi Muhammadu kalqadli wal hasa adadin dogon ruwan sama wal hasa da kuma da kuma tsakon kwani wa karramli haka na kai wa annabi salati adadin kasa wal awraqi da ganyaye ma dama muku tafa
inda annabi ya zama ban zai biyar da ta farko nan annaba Allah ke masa wannan salatin wakal qadri Allah ke annabi salatu gurgurdan kadarin annabi Muhammad a wajenka wani miƙidari da kuma miƙidarin annabi a wajenka faɗinan wa zahira fili kadarin da kadarin sa na fili da da kadarin sa na boye
madaddahar Allah kai wa annabi salati mi ko zamani ya man ƙadali kullum ya wanda ya jawo min dukkanin abin da ya zaba wanda ga kaka da shi baran daga ta kake to annabi ne jawo maka ya jawo shi hada ka da shi ya man kadali kullum mustafa
muhammadu abdullahi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba Allah bane in ce baran yace bawon Allah ne annabi ba kaje alaka shi baran da annabi ma bai taba cewa annabi Allah ba da kuma ka zo kana cewa shi baran Allah ne mahaukaci sai ce annabi Muhammadu Abdullahi manzon Allah bawon Allah ne in ce baran ba ana ka samu wannan shirman ga magudancin kuna zo kuna tarbiyatul azkari a wajen mutanen da ba su da izini maimakon ka kaɗai ta Allah ka kuma ka zo ka rusa tau- tau- tau- tauhidinka wai kuma mai Allah to Allah ɗaya ne ya ya ka komai zama kuma Allah ya ce shi ɗaya ne kai kuma ka ce komai Allah ne to ya kenan magana wa za a ɗauka kai kai ɗan gidan ta sallah Ahem.
sayyidu khalqihi annabi shi ne shugaban halittar Allah
wa sallim Allah alayhi ka yi Allah ka yi taslimi ga annabi Muhammadu warhamanna Allah ka ɗau ka yi jin kai ga- ga annabi Muhammadu sharrifa Allah ka ƙara ɗauka kalamarin annabi Muhammadu alhamdulillah kai mun gama eh to alhamdulillah